alhamdulillah mun zo karatu mu na kitab shifa na shugaba alƙali iyaz Allah ya ƙara masa yadda inda muke dai cikin wannan ismi dai na biyu a babi na uku a cikin sa ko a mun shiga babi na hudu ma eh yanzu za mu tashi kan wannan juzuki na goma sha takwas wa min wa'il salati alaihi وإن الصلاة عليه inda zikiri بذكره وسماء اسمه أو كتابه أو عند الأذان to wato imam alƙali iya da yace yana daga cikin gurare wanda ake neman bawa da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine a yayin ambatan annabi in an faɗa annabi to ana neman salati ga bawa a cikin wato ga manzo Allah a cikin wannan hali da kuma yayin rubuta sunansa in an rubuta sunansa irin abin nan da ake yi na zamani a rubuta sunan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai a sa wai S A W wannan bai ba نعم annabi kake wa garaje kake sauri ka wuce shi لا إله bai yi ba ko ka haɗe ka ka dunkule masa wani abin nan a'a sallallahu alaihi wa sallam ko alaihi salatu wa salamu amma ba SAW sun hana wannan malamai نعم mun zalla ya fi karfin nan kawai kai masa shakkar ka wuce shi a'a sai ka tsaya kai jinjina da dace da mahallin in dai kana jin girman annabi sosai a zuciyarka yadda ya kamata SAW din nan bai yi ba نعم su ma a larabci da can suna yin irin su sai a sa sal'amu ko sal'amu wai sallallahu alaihi wa sallam kenan bai yi ba wannan bai dace da annabi ba sam shi ne auki ta biyu au inda azani ko yayin kiran sallah Eh, shi kuma yayin kiran sallah in an zo da manzo Allah abin da ya hore mu shine idan kuka ji mai kiran sallah ku faɗi abin da yake faɗa in yace Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar in yace ashhadu an la ilaha illallah kai ma kace ashhadu an la ilaha illallah ba cewa zaka yi wahdahu la sharika lahu ba nan ake nema ba anan an gane sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma kace ashhadu anna muhammadar rasul salatin yana tafi za a yi shi sai ka zo sai ya zo hayya ala in yace hayya ala salati ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala fala la hawla wala quwwata illa sai ku ƙara sai sauran abin da ya faɗa ka faɗa sannan in an idar da kiran sallah sai ka yi manzon Allah salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم رب هذه الدعوة التامة في كي الدعاء كما يقول ربي بالله رب العالمين أنا كرشن كلام صلى أنا أكيد من ذا الله سلاتي أنغاني ko wa kada kana sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ثم أنف رجل ذكرت عنده Allah ya kirmu da hancin mutum da aka ambace ni a gurin sa bai mun salati ba wannan mutum bai ba wa kare ibnu habibi zikiran nabi sun inda zabi hakan nan wato muhammad ibn habibin daga cikin malikawa ya karhanta ambaton sunan annabi a yayin yanka to malam annabi ay rahmatul lil alamin kuma shi annabi salati ana yin salati ne saboda kawai girmamawa ga manzon Allah da ba da haƙƙin annabi ba saboda wani abu daban ba ko ko yanka ko wani ne a yanka ba shi abinda aka ce kai shi zaka yi a yanka ko ba a neman ka ce bismillahir rahmanir rahim ba a mi bukata a nan bismillahi kawai za ka tsaya kai da za ka yi azaba ka ce kuma rahmanir rahim aikin ka ai ya saba da maganar ka azaba fa za ka yi Mhm, saboda haka bismillahi kawai ake nema a gurin ka ba zancen salati a nan gurin wa kariya sununun as-salatu alai inda ta'ajjub hakan nan imamu sununi ya karhanci yin salati ga annabi yayin da kai mamaki abinda shari'a ta shar'anta lokacin da mutum ya ga wani abin mamaki ya tasbihi yace subhanallah Allahu akbar to irin kalmomin da ake faɗa kenan shi salati ana ne don tsantsan girmama annabi amma ka ga wani abu kai mamaki kai salati to ai ba su haɗu da makasadin salatin ba نعم ba wurinsa ba ne to قال لا يصلى عليه إلا على طريق الاحتساب wala ne والثواب ba a salati ga annabi sai bisa tafarkin neman kusanci da Allah da neman ladansa
وقال أسباب mana ابن asbabu ya القاسم faɗa ya rawaito daga ɗan kashi موطنان لا يذكر wurare فيهما guda إلا biyu الله.
ba a ambaton komai cikin sai Allah الذبيحة yayin والقاسم yanka a bar yanka to kakka faɗi komai sai Allah a nan نعم hakan nan yayin atishawa an kai Allah za ka ambata a nan suka ce alhamdulillah ولا تقل فيه ما بعد ذكر الله محمد Muhammadu- رسول الله ba a faɗar Muhammadun Rasulullahi bayan ambatan Allah a cikin waɗannan gurare Allah kawai za ka ambata ya kallon shi ka muke gaya muku abinda shari'a ta shari'anta to haka dan ake bin sa yanzu kaman abin da muke ta faɗa ɗin nan irin kalmar shahada dole in ka ce la ilaha illallah ka ce Muhammadun Rasulullahi ka kuma ka ƙaro wani a gurin ba wurin ka bane sam kalmar shahada da Allah ne da manzo Allah kaka ce wani kuma waliyun lahi shi wani waliyun lahi ka bari ka faɗe shi daban in ma kwana za ka yi kana faɗarsa ya isa a faɗa kwana ana faɗarsa amma in ka ce Allah a cikin kalmar shahada to ka ce manzon Allah kuma ka ƙara musu na uku ɗan gobi ne kawai da ita in ka ƙaro na uku kai masa waje a gurin to bai yi ba yawa in ka ji duk irin wa'annan ba daga ainihin shugabannin yake ba su waliya wanda su wanda su su- suka rabota da sirrin abin a hannunsu a hanya ne kwashe-kwashe mutane suka kwasa Mm, amma ka je ka duba inda su auliya on suke ba wani wanda zai ce ku dinga cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma ni kuma waliyullah babu wani waliyin da zai faɗa ma haka Allah zai kora ka cikin sa sai annabi shi ka kashe ne wa ma fihi zikiru shirki aw zikiru ghairihi in ka ga a- wato wurdi na auliya babu ambatan shehu ballanta na ambatan wani sa yawa tsantsan Allah ne sai annabi shine kawai magana to
ولو قال بعد ذكر الله صلى الله على محمد da zai faɗa yace ba da zikirin Allah in ya ambaci Allah yace sallallahu ala muhammadin لن يكن تسمية wannan ba مع الله ba kawo sunan annabi bane wannan addu'a ce kamar ga manzon Allah نعم. فقاله أشهب to haka nan imamu ashabi ya faɗa قال ولا ينبغي أن يجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في استنانا amma bai kamata a sanya salati ga annabi ya zama sunna ba a cikin sha'anin yanka وروى النسائي an ausi bin ausin an nabi sallallahu alaihi wasallam ala amra من الصلاة عليه يوم الجمعة to imamu nisai ya ruwaita daga ausi bin ausin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaita shi yawaita yin salati ga annabi musamman ranar juma'a ran juma'a ana son mutum ya yawaita salati ga annabi
ومن موادم الصلاة والسلام yana daga wuraren salati da gaisuwa دخول المسجد shiga masallaci mutum zai shigo masallaci نعم قال أبو إسحاق بن شعبان ya faɗa وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على ya النبي kamata ga صلى wanda الله zai عليه shiga وسلم masallaci ya salaci ga annabi وعلى ya salaci ga آله alayensa ويترحم ya عليه roƙon rahama gare su ويبارك ya roƙon عليه albarka وعلى gare آله su da alayensa ويسلم ya تسليما sallama gare shi Wa gaisuwa yaqulu.
gaisuwa gare shi gaisuwa kenan waya kulu ya ce اللهم اغفر لي ذنوبي Allahumma bikin li وابعدني zunubi wa أبواب fitali رحمتك.
abuwa baramatika haka ake yi Na'am.
haka hadisin sai da faɗi ma zo kai salati ga annabi ka roƙi gafarar ubangiji rahmat wajen shiga آمين idan wajen fita kuma kai salati ga annabi ka roƙi gafarar ubangiji ka roƙi falalarsa kuma آمين Mhm.
وإذا خرج إذا فعل زي مثل فتا- ذلك to sai ya aikata kwatancin wannan واجعل موضع رحمتك فضلك sai ya sanya maimakon waftali abuwa baramatika in zai fita zai ce waftali abuwa fadlika نعم وقال عمرو بن دينار في قوله Allah تعالى ya faɗa cikin fassarar faɗin Allah ta'ala إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم idan za ku shiga gidaje ku yi wa kanku sallama نعم قال in lam yakun fil baiti ahadun idan ba kowa a gida zaka shiga fa qul فقل السلام على النبي sai ورحمة ka ce الله assalamu ala nabi wa وبركاته rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin السلام على assalamu ala ahli albayt wa wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh barakatuh ba sa nan ba ka ce assalamu alaikum ba ba sa nan ba kowa a gidan zaka shiga wata kila dai ka ga yanzu duk ba zama suke ba ka fita su ma sun fita halaji haka ake haka yanzu haka ake in sa kwado sun kulle gurin kaga tabbatar ba sa nan kenan Eh, kuma yanzu ba fita yan boko ba ai kowa ne yanzu kasratul furuji ala suruji haka yace yawancin yawa- yawan mata akan sirada yana daga wato a- a- alamatu ashra- ashratun sa'ati Yau mata da suke a wuri daya to in ka gan su akan sirada kamar yadda maza suke akan hanya shine kasratul furuji ala suruji na'am yawa to to saboda haka tunda ba kowa kai ka ma zo ka bude kwadan to sai ka wannan karatun yawa za ka sallama ai ka fita to
قال to ابن kenan, عباس Abdullahi bin Abbas ya ce an yanzu ba eh kowane zamani da irin nasa mu yanzu iyayen mu sa shigo gida ce ba kowa haka ta taso ina gida ya rayu mana to المراد بالبيوت هنا abinda ake nufi da buyutu a nan المساجد masallaci wai ake nufi ya ce وقال النسائي imamun naha'i ya ce إذا لم يكن في المسجد أحد ba kowa a فقل masallaci zai ce السلام على رسول الله صلى الله عليه salamu ala وسلم rasulillahi sallallahu alaihi wasallama وإذا لم يكن في البيت أحد idan ba kowa a فقل gida shi ma السلام علينا وعلى عباد sai الله ce salamu الصالحين alaina wa ala ibadillahi salihina وأن ألقى متى ya haka nan daga alkama إذا دخلت المسجد مسجد أقول idan na shiga masallaci nakan ce السلام عليك أيها النبي ورحمة assalamu الله alayka ayyuhan nabiy wa وبركاته rahmatullahi wa صلى barakatuh الله
Mm, sallallahu wa malaikatu wa ala ala muhammadin ونهوا عن كعب irin sama ya zo daga ka'abul ahbari إذا دخل وإذا خرج idan zai shiga ko zai fita ولم ko يذكر da ke shi baya الصلاة ambatan salatin sallama kawai yake ambata assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh لا وتجب ابن شعبان لما لما ذكره ذكره في حديث فاطمة to بنت ibn رسول sha'ban ya الله kafa صلى الله عليه وسلم hujja da da abin da ya faɗa dinnan da hadisin na na Fatima ƴan ma'aikin Allah sallallahu alaihi أن wasallam النبي صلى الله عليه وسلم cewa كان annabi sallallahu يفعله alaihi wasallam yana aiwatar da إذا دخل shi المسجد idan zai shiga masallaci ومثله عن أبي بكر بن عمرو بن عزم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك شبوه مسلاتي ذاك فتاة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك نعم to kuma suka ce to hakan nan an gane ko yawa to mu je na ومثله عن أبي بكر بن عمرو بن عزم irin sa yazo daga Abubakar bin Amr bin Hazim وذكر السلام والرحمة shi ma ya ambaci wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dinnan وقد ذكرنا هذا الحديث عشر القسم mun ambaci wannan hadisi a ƙarshen kisimin nan za mu Wa ambaci shi da ikhtilafi kuma alfazihi.
sabani a cikin lafuzansa hadisin sai da faɗi ma ɗin.
نعم Eh, ومن wani مواطن wani الصلاة علي yana da أيضا buguguwan salati ga annabi har yau da yi.
الصلاة على الجنائز Wajen sallar janaza dole wajen addu'a sallar janaza nan dole a sa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam.
وذكر عن أبي أمامة An أن هذه ambata السنة daga Abu Umama Talbahili cewa shi a wurin salati ga annabi a cikin sallar janaza yin aiwato yana da- daga cikin sunna ta ma'aiki.
نعم ومن موائل الصلاة التي مضى عليها أمل الأمة ima wannan wurin rigima ne jana'iza ta zama wurin fitina ita ma Wa- ku ya kuke yi mana za ku dandara ku ɗan su kuma da nasu kowa dai an- an ja daga artabu a cikin sha'anin jana'iza ba dama in kana son zaman lafiya in an fito da jana'iza ko ma wuri ɗaya sai dai in ta kace la haula wala quwwata bayan da zaka yi sai ana amma in ba ka neman rigima rigima kuma ta ba gaira babu dalili ba wani wanda zai kawo maka ya ce ga dalili kaza tun daga gawar ma tukuna a so mace gwalgwala ta a kaifafa ai kaza ai kaza ai waye da sauran duk irin wannan abubuwa ne wanda babu su a karatu kawai abu ne da kai ma ya kamar aikin nasa E- e- ake yin abin nan din to haka nan duk wayannan abubuwan a ce ko za a yi za a yi addu'a bayan an yi sallar janaza a duk durƙusa a yi addu'a to in za a yi kakkace za ka yi firgima taka ce gawar in ba rigima ba sai ka basu shi a basu kai kuma da ba ka yi in an zo taka sai ka ɗauki a baka ku gaba yawa in an binne wasu ba sa addu'a wasu kuma suna yi ba wata rigima a cikin wannan sai ka saurara ka ga wanne ne ka zo gurin su wanda ba sa yin ne in ka sun dunguma sun tafi kai ma ka dunguma ka tafi in ba fitina ba sai ka ce sai ka yi in kuma masu yin ne in ka ga za ka tsaya ku yi ka tsaya ku yi in ba za ku yi ba kai tafiyar ka ba ta rigima ga duk wannan abun ba sai sa abin rigima ba kwata kwata wani kuma shi yanda yake kawai irin mu kenan muka duk wanda muka in kana yi mu tsaya ai tare in ba ka yi kuma mu ranka ya mutu yawa ba za ba- ba za mu ware ba na a'a ai akwai yadda ake aiki da karatu malam ba wai karatun kawai ake ba shi karatun akwai yadda ake aiki da shi ai ai ai akwai hikima a cikin aiki da ilimi ba wai karatu zaka ga abin da karatu yaje ba, wannan kuma an koma yan izala kenan ka gani kai kai wa addini irin operation din mutumin nan da ake faɗa amadin daya da ganin ciwo ya yaba wuka to haka aka aikin karatun izala kenan yawa in yaji an ce kaza to ba hikima a cikin aikinsa ga baki ɗaya su kuma annabawa sun zo ne ni ta'alim likitabi wal hikimati kuma duk wannan sai an fara tazkiya tukunna sai an ta mutum ya zama ahali na ya ɗauki ilimi farko shi a addini abin da ake gabatarwa shine tarbiyyantar ɗan adam shi yasa kaga annabi ibrahim ya roƙi allah ya turo ya turo manzo ko sai ce ka turo manzo yu'allihu kitaba wal hikmata wa yuzakihim rabbana wa ba'athihim rasulan minhum ko yatlu alaihim ayatika wa yu'allihu kitaba wal hikmata sannan wa yuzakihim shi kuma allah da ya tashi faɗa sai ce laqad manna Allahu alladhina idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ko ayati sanna wa yuzakkihim tazkiyar ita ce farko sannan wa yu'allimuhum ka gane tarbiyya ita ce gaba ka ai ka tarbiyantar da mutum a aiwace tukunna tun da ya taso yaro kaman ka so ba koya maka karatu tarbiyya kake koya yanzu abin da yasa ilimi yake cutar mu ƙoƙari ake kawai ilimin babu tarbiyya ka gani duk da baki ɗaya da in karatun duniya ne in karatun addini ne sai ka ga munan baya amfanin mu sosai shi wanda ya iya duniyar ya karatun ya yi digiro ne yawa ne sai a yi shi ka tatimin maciyin amana ha'in ya je kwashe duk karatun da ya sani zai amfani da shi ne wajen kwashe kuɗin mutane ya tsiyata al'umma duk ga su rasa yadda za su yi da kuɗi. Shi ko mai addinin ya ɗauki da addinin da karatu ya kai kasuwa ya siyar ya ɗan samu shi ma abin da zai samu. Yawanci haka ke sa da cika amfani ba sosai a karatukan namu yawanci saboda haka tazkiyar ita ce farko kai kana nan ta waya karatu ya kawo ai ba karatu ake akwai karatu daban akwai aiki da karatu daban shine hikima. To mu je na ومن موائل الصلاة التي مضى عليها عمل الأمة ولم تنكرها yana daga wurare na salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wato aikin al'umma ya gudana a kansa kuma me ولم تنكرها yawa kuma ba su inkarin ta ba kuma الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله في الرسائل to salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da alayensa a cikin rasaili wasiqu a cikin wasiqu yawa wa ma yuktabu ba'da al-basmalati da abin da ake rubuta bayan basmala kaga in aka zo kaida duk duk littafin duniya in ka gani zaka ga an yi salati ga annabi an yi bismillah wataƙila har a hada da hamdala sannan ai salati ga manzon Allah to wannan jarayanul amali ne alai yawa aiki ne gudana a kansa na al'umma ɗungurun gumɗinta amma gashi nan ولم يكن هذا في صدر الأول ce ko kaji a cikin ahadin nabawi ba a yin haka bismillah kawai ake in sarra da duk rasailin manzo Allah da ya aika zuwa muluku yawa to iyakar ta salati yawa babu zancen a ce za a yi salsala a yi salati ga annabi babu a ciki yawa haka bismillah kawai shikenan zai ce ni muhammadu rasulullahi ka gani ilahi raqal azimin rumi fai ne ad'uka bi da'ayati islam asirin ka salam kaza kaza shikenan ba za ka ga salati a cikin farko to amma dungurungun kuma ko da shi abu ko da babu shi a ahadin annabi sallallahu alaihi zamanin annabi idan ka ga al'umma manzo Allah ta dunguma a kansa ga baki ɗaya ta tafi kansa to wannan abin karɓaɓɓe ne gurin Allah da manzon Allah yawa shi yasa da yawa malaman hadisi yanzu shi Abu Dauda yana cewa a cikin littafinsa akwai abin da yake sahihi hadisi akwai kuma shabaha wanda bai inganta ba amma duk abin da ya kawo alaihi amalul ummati aikin al'umma yana kansa ko da ba ingantacce ba ne to zai to madalla shi aikin al'umma sai aiki akan abu shi ma hujja ne daga cikin hujjoji na'am to wa uhdisa inda wilayatu bani hashim to an farar da shi yayin sarautar hashima su ne banul abbasi wa mabadihi amalu nas fi aqdar to kuma al-ard shi kenan aikin dukkan mu- mutane baki ɗaya a sassanin duniya kuma duk ya gudana kansa wa minhum man yaktimu bihi aidan al-kutuba daga cikin mutane akwai har yau dai wanda yake cika bayan ya buɗe da salatin kuma ƙarshe ma ya rike da shi yayi نعم وقال صلى الله عليه Nabi وسلم sallallahu alaihi wasallam من yace صلى علي في كتابي wanda ya salati gare ni a cikin لم rubutu تزل الملائكة تستغفر له malaku ba za su gushe ba su ne masu ما su ne دام masu اسمي في ذلك neman الكتاب.
gafara muddin sunana ya dawwama a cikin wannan rubutu nasa ومن موائل السلام على النبي صلى الله عليه yana da وسلم abubuwan salami wato gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam تشهد الصلاة shine tahiyar sallah حدثنا أبو القاسم له بن إبراهيم المقيم.
على خطيب رحمه الله وغيره قال قال مهم.
حدثتني كريمة بنت محمد قالت حدثنا أبو الهيثم حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود kaga wannan kariman nan Na'am.
ai maza kakura ba shi wajen gwanintar wato hadisan imam bukhari hususan karimatul marwazi ya ba نعم babba ce sosai ga tunan a cikin a cikin abin nan hadisi na imam bukhari ne نعم ya karba ya daga shi zuwa kan abdullahi bin An mas'ud Nabi an sallallahu alaihi annabi wasallam sallallahu alaihi wasallam qala.
kala yace إذا صلى أحدكم idan فليقل dayan ku yayi sallar sa yace التحيات لله sayyidina lillah wa salawatu wa والطيبات tayyibat
السلام عليك أيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام السلام علينا علينا على عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها ku idan kuka faɗi wannan أصابت كل عبد صالح fil sama'i wal ardi za ta samu duk wani bawa na Allah na kirki a sama da ƙasa هذا آد موائل التسليم wannan yana daga ɗayan guraren gaisuwa ga annabi وسنته أول التشهد to sunnarsa sunnar wannan gaisuwa ga annabi a farkon tahiyya ne kana cewa tahiyya billahi salawatu wa tayyibatu sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh shine farkon tahiyya نعم an gane نعم to وقد روى مالك عن ابن Imam عمر Maliku ya ruwaita daga dan Umara أنه كان يقول ذلك إذا فرغ من تشهد yana sake faɗar wannan in ya ƙare ta hiyarsa ya yi salati ya yi addu'o'i kamin ya sallama sai sake cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu نعم rahmatullahi wa barakatuh to واستحب مالك في المزولي.
المزول أن يسلم بمثل ذلك قبل haka ne imam الصلاة maliku wato yana ganin mustahabbancin wato mutum ya faɗa haka gabanin ya sallama ya sake irin wannan tasbihin ya ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kaman aikin dan Umara نعم قال محمد بن مسلمة Muhammad bin Sulaiman al-Qanabi yace أراد ما جاء عن عائشة yana nufin abin da ya zo daga Nana Aisha da Ibn Umara ما كان يقولان su عند suna صلاة faɗar wannan الجمعة.
yayin da za su yi sallama.
السلام عليك Salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu.
السلام علينا Assalamu alaina ala ibadillahi salihina.
السلام Sai عليكم mutum ce assalamu alaikum. Wasu haɓa alin.
العلم أن ينوي الإنسان To malamai mabuta ilimi sun so mutum ya nufi hina salami yayin gaisuwar da Kullu sai assalamu abdin salihin.
alaina wa ala ibadillahi salihina.
نعم To ka halarta dukkan bayan Allah na gari sama da ƙasa.
نعم في Ko السماء kashe والأرض ne a sama da ƙasa baki daya minan mala'ikati wa bani adam wa آدم jinn.
والجن.
da mala'iku da ‘yan adam da aljanu Na'am.
dukka halartu su a nan kamar yadda in ka zo wurin gaisuwa ga annabi assalamu alaika bai kamata bawa ya zo nan gurin bai hulurin annabi Eh, lalle in mutum ya zo assalamu alaika ayyuhan nabiyyu to yayi hulurin manzon Allah in ya zo assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ya hulurin mutane duk halitta Allah na kirki daga mala'iku mutane aljanu baki ɗayan su yana gaishe su نعم قال مالك في girman المجموعة jumu'ati to imam maliku ya faɗa a majmu'a وأحب للإمام ina إذا so سلم ga mamu إمامه idan limamin sa ya sallame أن يقول ya ce السلام على النبي salamu ورحمة الله alaihi wa rahmatullahi wa وبركاته barakatuhu السلام علينا salamu وعلى alaihi wa عباد rahmatullahi wa barakatuhu الصالحين sannan ya ce assalamu alaikum da in limamin ka ya sallama kamun kai ka faɗi wannan sannan kai sallama نعم Mhm.
فصل hada fasulun من كيفية الصلاة عليه a cikin والتسليم kaifiyar salati ga annabi yanda ake salati ga annabi da kuma sa taslimi gare shi حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءة عليه حدثنا al-qadi أبي أبو الأسبجي na أبو عبد الله بن عتاب حدثنا أبو بكر بن واكد وغيره حدثنا أبو عيسى حدثنا عبيد الله حدثنا يحيى حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبي عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال لا kaga wannan hadisi na Tirmidhi ne نعم shi kuma Tirmidhin shi ma hadisin na Imam na Maliku ne asalin sa haka kaga isnadin ya taho tun daga kan shi Imam Malik karni farkon karni na biyu da hijira kuma har zuwa kan alkali ɗaya shekara ɗari biyar da wani abu ya ɗauko maka isnadi tiriyan tiriyan shi kansa ga daga malamin da ya karɓa shi ma ga daga wanda ya karɓa shi ma da haɗi zuwa kan abu isa tirmidhi kaga tsakiyar karni na uku sannan ya ɗaga daga kan tirmidhin tiriyan tiriyan sai ya tafi har farkon karni na biyu shine imamu na maliku daga nan kuma imamu na maliku kuma ya ɗaga kuma ya tafi zuwa kan abu humaydin asa'idi ƙarshen sahabbai kenan da ya rasu a madina to shi ne yake faɗa yake cewa lahum qalu su sahabbai sun ce da manzo Allah ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kaifa nusalli alayka ya zami salati gare ka fa qala manzo Allah yace قولوا اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وأزواجه وذريته وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك وعلى على على محمد وأزواجه وأزواجه وذريته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shine ruwayar hadisi na Abu Humayd al-Sa'id yana daga cikin ginshikan sahihan ruwayoyi na hadisi manzo Allah wannan hadisi na Sahal ibn Sa'id al-Sa'id shine Abu Humayd نعم yawa ɗaya kenan wa fi وفي ruwayati رواية Malik مالك عن أبي مسعود sai kuma الأنصاري Abu قال Mas'ud al-Badri shine al-Ansari Na'am.
shi ma sa- wato ruwayar salatin sa tana da ƙarfi ingantacciya ce Na'am.
kala yace قولوا اللهم صل على محمد Allah ya ce ku وعلى Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على kama آل barakta ala ali Ibrahim إنك fil حميد alamin مجيد innaka Hamidum Majid والسلام كما kama قد qad وجدتم da kuma sallama tunda an gaya muku ga salati sallu alaihi to wa sallimu taslima sallama kama qad ullimtum kamar yadda aka koya muku a tahiyyar نعم assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa ai wannan an riga an koya muku نعم tun a cikin tahiyyar to shi kuma salatin ga yanda ake yin sa نعم Mm.
وفي رواية كعب بن a أجرته ruwayar Ka'ab bin Udrata kaga ruwayar salati na uku kenan نعم shi ma dukkan su ingantattu makarajin sahihai ne Mm.
Allahumma salli اللهم صل ala على محمد وآل وآل محمد محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على على محمد وآل محمد kama barakta ala على إبراهيم إنك حميد مجيد to kaga wannan na uku na uku kenan ko ga na Sahal bin Sa'id ga na Abu Mas'ud al-Badri ga na Ka'ab bin Ujra نعم to shi kuma وعقبة بن عمرو sai في kuma Ubayd حديثه bin Amr al-Juhani shi ma fi hadisi ala اللهم Sa'id صل على محمد النبي الأمي وعلى وعلى آل محمد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد kaji shi kuma wannan shine salatin ummi kenan نعم wa fi riwayat وفي رواية أبي سعيد الخدري.
fi riwaya ta biyar riwayar Abu Sa'id اللهم al-Khudri صل على محمد abdika wa rasulika kaji Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika وذكر معناه sannan ya ambaci ma'anarsa نعم gashi nan وحدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي سماعا عليه مم.
وأبو علي بن الحسن بن شريف النهوي bi qira'ati alayhi qala حدثنا أبو عبد الله بن سعدان الفقي وحدثنا أبو بكر المتوفي قال mudawwi qala النووي قال sana حدثنا أبو آه، أبو عبد الله الحاكم عن أبي النسابوري بكر بن نعم.
العزيز الدارمي
al-hafiz العاجز عن al-ali علي bin بن Ahmad أحمد al-Ijli بن عن الرجل الحسني عن يحيى بن المساوي مساوي.
عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه Mhm.
علي آه، علي An addini wal Husaini, an addini, Ali bin Abi Talib, Ala.
salsala ce ta Ahlul Bait Rasulullahi.
نعم Kala yace عدهن في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال yace ga wannan kalmomi manzo Allah ya kidan ya mun su a hannuna. Wa kala yace addahunna أدهن fi في يدي yadi جبريل Jibril wa وقال.
kala ne kidan ya su a hannuna. Wa kala shi ma Jibrilin yace هكذا نزلت إن haka عند رب tasawuka العزة.
daga Rabbul Izzati.
اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى آل محمد كما صليت على على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kai daga kai daga jin lamarin annabi ka san martaba ce نعم Eh, abin ba wai mutum bane Eh, wani sirri ne na Allah ya ajiye shi kawai a gurin Eh, da kansa shi Allah shi yake koya yanda za a gaishe shi yanda za a yi masa kalmomi ubangiji tabaraka wa ta'ala kaji Allah ne ya ce kai jibrilu kaza kaza kaza kaza kaza ya tusa masa ya ce je kai kuma ka tusa masa ya zo ya tusa wa manzon Allah shi kuma manzo Allah shi ma ya isar ya tasawa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib shi kuma ya ci gaba da tasawa kuma ƴaƴansa kuma da jikokinsa kaga sam an ka babu Muhammadun wato gabaki ɗaya kaman an aje shi gu a'a martabar ake magana martaba ce kawai ta Allah a wurin ya ajiye ta ita ce ake wannan abin amma ba wai zancen abin ya fi ƙarfin mutuntaka wannan to اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم wa ala ali ibrahim إنك innaka hamidun حميد مجيد اللهم مجيد.
وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم وتعالى وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ka gani dukkan wannan dai ka gan su ga suna ruwayoyi daban-daban duk cikin lafizan salati marfu'ai wanda aka rawaito su daga annabi babu wani salati guda ɗaya da aka sa aka riskar da sahabbai a ciki babu shi wannan abu ne da ya shafi zatin manzala da ahalin gidansa shi salati an gane saboda haka idan da mutum zai yi ya ce an in aka yi ƙarin wata kalma a cikin salati ba marfu'iya ba an zo da bid'a to duk wanda ya hada da sahabbai a cikin salati ga manzo Allah ya bid'a dan ga baki ɗaya ba inda ya zo daga annaba cewa ala sahabi ko ala sahabati babu shi daga annabi kwata kwata waya ko sahihi wala sahihiya wala gaira ha babu to amma me al'umma ga baki ɗaya kuma ta tsunguma gaba ɗaya akan riskar da sahabban a cikin salatin shi kenan fadin lahi alhamdu shi kenan fadin lahi alhamdu la tattabi ummati ala dalalatin bayan da za al'umma ta ta haɗu ta tsunguma akan abin da yake bata ne abin da ga ta tsunguma ta tafi akai da zababbunta da mabiyansu da kowa da kowa su shirya ne kuma ya daje ne har gurin Allah amma nassi dai man tsuki ga jan cikin salati kuma ga abin nan a ciki kuma duk wayannan wato wurare da ake zance ainihin abin da ake zance salatin da za ka wa annabi a cikin sallah shi ne ake magana a kai duk wannan shi yasa yake wa salamu kama qad ullimtu dan ka san na tahiyyan nan ake koya muku duk wannan bai kamata bawa yayi salati ga manzo Allah a cikin sallah a bayan tahiyya da wata sigar salati ba wannan sigar ba idan yi haka to bai yi sabo ba kuma ma'azurin fiye amma dai ya kauce kuma ainihin sunnar yadda ta koya masa an gane an ce kai fa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina ya za mu maka salati a cikin in muka tashi ma salati a cikin sallah to ko manzo Allah ya faɗi wannan to kaga in ka tashi a cikin sai kai wannan din kaka zo da wata sigar daban sai Ibrahimiya to gashi nan wa an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi ya zo daga abu wasallam hurairah daga annabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yaktala bil mikyal al awfa wanda yake so zai ji daɗi ya farin ciki ya awo da mudu cikakke idza salla alaina ahl al bayt idan ya mana salati mu ahalin gida to fal ya kule ce اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وذريته واهل وما صليت بيته على آل وما صليت على ال إبراهيم ابراهيم إنك انك حميد مجيد وفي رواية زيد بن خالد الأنصاري in kaga wannan ma yana maka cewa azwajin nabi ummatin ne suna cikin ahlul baiti نعم sabanin yanda mafaɗa suke faɗa yawa azwajin nabi suna cikin ahlul baiti ya ishe ka cikakken shaida ka karanta suratul ahzab iyakar maga karshen ka san wasu sun ce a'a wai ummatin ne ba sa cikin ahlul baiti to akan ne shi kuma Allah ya sa su a ciki نعم ya jero magana ya jero magana ya jero magana ya- ku dinga kaza kakkui kaza ku dinga kaza ka ko ba haka yace ba ku dinga kaza wa qarna fi buyutikunna wa la tabarraju tabarruju jahiliyyati ula wa gashi nan eh ka wa kimna salatu wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu Yab- yana ta umarnin su yana halarsu karshe ce inda ma yuridu Allah haka kawai ana cikin tsakiyar zancen su sai a zu- kuma sai kawai sai a ta kaɗo ta magana wadda ba ta shafe su ba kuma da lamiri a cikinta to lamirin inna ma yuridu Allahu zai yi ba an kuma rijisa to kan suwa ya koma suwa ake zance ana cikin tsakiyar zancen su a ce ubangiji yana nufin ya wanke ku ne ga baki ɗaya daga datti ga baki ɗaya manufarsa kenan wa- ya tsarkake ku cikakken tsarkakewa ka san shubuhar da aka kawo shine to duk lamirin da ake zance na mata ne wa karna ta ga nunin niswaci wa a ina nunin niswaci wa a kimna nunin niswaci wa a na zakata duk lamirin mata ne amma da aka zo wa a ina ko duk lamirin amma da aka zo ina ma yurillahu liyuzhiba sai bai ce an kunna ba kaga wannan sai zama na wai ba su ake magana ba ba su ake magana ba shi yasa sai aka canza lamirin daga na mata ya koma na maza haba mala kakkamai da mutane gida dama mana ai yanzu da can wancan kiɗa ba da ake ya keɓanci ya keɓanta da su ne su kaɗai amma yanzu wasu sun shigo zancen da za a yi domin manzo Allah shi da kansa ahlul baiti ne sayyidina ali ahlul baiti ne Hassan da Hussein ahlul baiti ne sune ma hasat da hasat min ahlul baiti rasulullahi kaga maza sun shigo cikin zancen duk inda maza suka shigo cikin zancen ana rinjayar da lamirin su akan mata ko ina a duniya haka yare yake yawwa ko ina a duniya haka yare yake in aka ce ga maza da mata suna da sai a dinga musu zancen mata ajantar maza za a yi to ka ji dalili kenan amma da can wa karna shi da mata ake wa dina la wa zukurna ma yusla adga duk da mata ake wannan amma yanzu an zo kuma za a haɗe wannan taɗihiri da tazkiya ya shafi akwai maza a ciki ban wato kabiru ahlul baiti shine rasulullahi to da shi a cikin wannan magana da ake inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlul bait wa tahirakum tadhira muradin Allah ne tuntil azan yawa tsarkakar ku Allah ne nufo ta tuntil azan saboda haka duk ahlul bait ko ya so ya jagule ya lalace wallahi ba zai iya ba ba ba zai iya zuwa da abin da ba muradin Allah ba yawa ba yanda za a yi ahlul bait ya lalace ba za ta yi ba saboda haka kar ka ga wani ka ga wani dan kwaya ne a ce sharifi ne ka ce to ka gani wannan anya ku sharifin ne ai ba zai ba zai hana ya zama dan kwaya ba ita kwayar kura ce ai mutum yana yin kura ko yana yin suka sai gaba a kura ita ake nufi mala da gani amma bayan da za a haɗu bai ciwo ya lalace bayan ga murakadin Allah cikin filazin kaga to mu je وفي رواية زيد بن خالد الأنصاري رواية زيد بن حارثة الأنصاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم na كيف tambayi annabi نصلي sallallahu alaihi عليك wasallama ya zami ma salati فقال sallu wa صلوا shahidu واجتهدوا في الدعاء.
ku yi kokarin ku a cikin addu'a ثم قولوا Sannan ku ce, اللهم بارك على اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على وبارك على إبراهيم إنك ابراهيم حميد انك مجيد.
hamidun majidun وعن سلامة ya zo الكندي daga taji wannan babban taji salamatul kindi نعم كان علي yace يعلمنا sayyidina الصلاة ali على النبي amirul mu'minin kenan صلى الله عليه وسلم karramallahu wajahu ya zama yana koya mana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama اللهم داهي المدهوات kaji asalin salatul fatihi kenan Na'am.
daga wurin sayyidina ali aka ruwaice ta da ƙare ƙare ma na kirari ga Allah a ciki yace Allahumma dahiyal madhuwati نعم ya ne shimfida shimfidaddu وبارئ المسموكات ya ne kera wanda suke rufe abin abin dagawa نعم اجعل شرائط ka صلواتك sanya manya manyan salatanka ونواني da بركاتك albarkatunka masu dutsuwa ورأفة da تهنلك tausar rahamarka على محمد ka sanya ta ga عبدك Muhammadu ورسولك abinka wa rasulika الفاتي لما أغلق mabudin abin da yake a rufe والخاتم لما سبق kamakin abin da ya rigaya والمؤلن الحق bil haƙƙi kuma ba mai bayyanar da mai bayyanar da gaskiya kuma da gaskiya والدامج لجشات mai الأباني rushe rundunonin bace-bace كما هم kamar yadda aka tsora masa aikinsa ne wannan ya rusa bata ya kafa shiriya نعم فبدأ لها بأمريكا لطاعتك saboda haka ma- manzo Allah ya tsaya istala ya tsaya da da'a cika ga binka bi amurka kuma da horanka مستوفظا في yana mai مرضاتك zabura cikin neman yardarka وائيا yana لوهيك mai kiyaye wahayinka حافظا لأهدك yana mai tsare alkawarinka ماضيا على نفاذ yana mai أمرك zartuwa kan zartar da umarninka حتى أورى طبسا haske لقابسي da ya kunna haske ga mai dosana آلاء الله eh tasiri da alihi wato Asbabahu.
hukumomin Allah tasiri da alihi asbabu wato dalilansa tana saduwa ga ahalin saduwan da Allah ya nufe shi Na'am.
da cewa ahali ne na ni'imomin Allah to Allah sai masa sababin abu نعم sai masa sababin abu به وديت القلوب shi ya بعد kashi ya صوبات tattar الفتن zukata bayan wato guguwa ta fitintunu bayan Wal kuka ismi.
cikin fitintunu Na'am.
wal ismi da sabo وأبهج موبهات ya haddasa الآلام gobe hajjil alayin mabayyanan alamomi ونائرات الأحكام da kuma al'akamun na'ira ce kenan wato kwance-kwance masu haskakawa ومنيرات الإسلام da masu haskaka musulunci فهو أمينك shi ne الماضي amintaccen ka abin amincewa وخازن علمك shi ne المكذوب taska ilimin ka abin taskacewa وشهيدك يوم shi الدين ne mai shaidar ka ranar sakamako ورئيسك نعمة rahmatan shine abin aikowarka dan ni'ima ga wa halitta rasulika bil haqqi rahmatan shine kuma abin aikowarka dai da gaskiya don jin kai Allahumma afsalahu fi Allah ka adlika yalwata masa a ci- ka yalwata masa a cikin gidanka wa jazihi mudha'afatil khairi min nan ka fadlika sakan ya masa rubanyan rubanyan alhairi daga falalarka wa hanna'atil lahu gaira mukaddaratin to muhanni'atin dai Na'am.
masu farantawa gare shi gaira mukaddiratin min fawzi sawadika Aykal ma'luli.
al-ma'luli wa jazira dayin Aykal al-ma'luli ma'luli.
kashi nan dai Allahumma اللهم ali آل ala على dinayi دناء الناس nas بناءه binahu واكرم مثواه لديك wa nuzulahu wa واسعه tinulahu nuruhu wa jadihi min ibadatika lahu maqbula shahadati wa mardiya maqalati zaman dinyan adalin wa hudatan fadlin wa burhanin azim masu karatun da la'ilu ku dinga kokari kuna sanin abin da kuke faɗa in so samu ne shi yasa za ga da la'ilin duk wanda ya san abin za ga baya jawuwa inda ya kamata sai ya ɗauki abu kaza sai a mai da shi wuri kaza wannan kuma a yanki eh magana guda ɗaya ce sai a raba ta wannan a sa ta a can wannan a saka ta a can to duk saboda rashin sanin ma'anonin Na'am.
wani yana hidimar da la'ilin alhamdulillah ko ka sani ko baka sani ba hidimar da la'ilin hairati wannan da yana cikin da la'ilin ko hidimar da la'ilin hairati to ba karamin yanda ya faɗa da la'ilin hairati nan da la'ilin hairati ne na sha faɗa kisar akwai Dr. Bashir ɗin nan Aliyu, limamin alfurkan sahibu mu ne sosai da sosai na jiki etin tuni yawa aƙalla mun kai shekara talatin da biyar ko sama da haka muna tare to shi yake faɗa yake cewa kakansa alƙali umaru wato haka yake ɗiban garwa shi da hannu in zai kaman ka san tsofaffi da ba sa rabo da abin nan yawa garwashi yawa to in suka zo buƙatar ga haka yake ɗibuwa sai ya ba su mahaifinsa ah, da- gado da masu kenan ko eh shi ne aliyu harajin shi yake tambayar kakan na- kakan nasu alƙali umar ya ce baba na ga kana ɗiban wuta da na ko sharifai ne ne ni sai ya ce a'a ba abin da ya haɗa min da sharifta ya ce wato hidimar dala'il ce akwai wani sirri a cikin dala'il halatu wanda idan mutum ya rufu da shi tun daga duniya zai rabu da wuta ya ce wa yadda ka ga haka nima haka na gani na kawai ba na jin zafin wuta kwata-kwata Eh, haka zan cusa hannuna a cikin ta ban san me ake ba Eh, to wannan sirri ne na dala'il halatu mutum ya yi shi ya tabbata a kansa shi kuma ga'iman shi kuma alƙali umaru yana daga cikin manya-manyan mukaddamai na tijaniya a garin nan sa aminin sahibu zikir ne shirab abdulmumin eh aminin sa ne sosai ko yanzu kana son jin labarin shirab abdulmumin ka tambayi shi abin nan gado da masu sai abin nan shi baban namu aliyu haraji ne hakimi to za ka sha labarin sahibu zikir sosai da sosai kuwa eh to haka yake faɗa yace haka na gani kullum darasi ɗaya tak nake yi ba ƙari darasi ɗaya tak shi kenan ana ta ɗayansa tun shekarar sittin ana yi tun ba a- abu- har aka risku da abin sirrin da yake ciki tun daga nan duniya mutum ba shi da wuta ba sai an da za ta ci- za ta ƙona ka ba ai ba wani matsala sai an yadda za ta ƙona ka to to tun daga nan ta zama ba matsala ba ta zama fayafaru ba ka da matsalarta to ka gani hakan ne yake to sai ko yanzu kuka tambaye shi in wanda yake saduwa da shi zai gaya masa wannan labari
وعن ko وأيضا na karanta da la'ishin yanzu Allah ko bawan Allah to وأن وأيضا في الصلاة على النبي صلى الله ya zo عليه da gare وسلم shi har yau daga annabi sallallahu alaihi إن wasallam الله وملائكته يصلون على النبي إن الله ملائكته آية.
يصلون على النبي الآية لبيك اللهم ربي وسعديك هذا سيدنا علي دينا فلان سيدي لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله صلوات البر الله البر الرحيم والملائكة والملائكة المقربين والنبيين والشهداء والشهداء والصالحين وما سبح وما لك سبح لك من من شيء شيء يا رب العالمين على محمد بن على عبد محمد الله بن عبد الله خاتم النبيين خاتم النبيين وسيد وسيد المرسلين المرسلين وإمام والمرسلين المتقين ورسول رب ورسول رب العالمين العالمين الشاهد الشاهد البشير البشير الداعي الداعي إليك إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام ونلزم الحمد لله
sauran guri ɗaya ko? eh akwai guri وعن عبد الله بن مسعود daga Abdullahi bin Mas'ud اللهم yake اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول رب ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا لك بدعو فيه الاولون والاخرون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك إنك حميد حميد مجيد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما وبارك باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد الحمد لله رب مجيد العالمين mun za mu kano kanin hasan al-basri ka gani mu dai nan kasar gaskiyar magana an gano sirrin salati na'am ba abin da muke takama da shi a nan kasar Najeriya irin salati ga manzon Allah bayan alqur'ani to ba kamar salati ga manzon Allah mutane an samu sirrin salati da kyan gaske kuwa Eh, mutum ya huta babu babu ba ba tare da sababi ba na hutun eh shehu Ibrahim yana cewa ina mamaki in na ga mutum wai ga salati kuma ga talauci ina mamaki in ji shehu Ge- in ji shehu Ibrahim ya gano sirrin abin da an bautu da abin sosai da sosai kuwa. an abu